تغضي علي وتعبثي تتوبي نهارا ثم بالليل تنكثي فكم تحلفي بالهاشمي وترفثي رجائي به ألقته يوم مبعثي إذا قمت بالأوزار قد حرت في أمري فيا عين جودي بالدموع وصحها بالدموع
فيا عين جودي بالدموع وصحها بالدموع با والدموع با فيا عين جودي بالدموع وصحها ألا فقد نفس ألا فقد نفس قبل تحقيق قبحها
قبل
قبل تحقيق قبحها نجهها
ألا فقد نفس قبل تحقيق نجحها تديم المعاصي في مساها وصبحها وصبحها
تديم المعاصي في مساها وصبحها وصبحها تديم المعاصي في مساها وصبحها وصبحها نعم وبا كجي تديم المعاصي في مساها وصبحها رثاني عدوي من ذنوبي وقبحها فكفرتها بالملح في شافع الحشر أسأت فيا نفسي أما آن تحسني وتنهي عن الفعل القبيح وتنقني فبالدين والقول الصحيح تزيني رجا بالتقى قوم نجاة وإنني فقير من التقوى وفيه غنى فقري سلام على من مس شاتام معبدي فدرت بدرع كان قبلك جلمدي وأحيا بني سلمان بعد تشمدي زلوا فضل كل الرسل مع فضل أحمد تروا فضله عن فضلهم يتميزوا لقد ساد مجدا للمعالي فأجملا وعيان ملكا لا يحد فأق- فأقبلا إلى الله في طاعاته وتبتلا زكى قدره من زكى قدره من ذا يحاليه في العلا يبارز من أمسى له العرش يبرز فكل امرئ في فضله يتقلب فمن غيره منه الشفاعة تطلب وما هو إلا وما هو إلا لفضائل مطلب للفضائل وما هو إلا للفضائل مطلب زمام المعالي في يديه مقلب وعلامه في ذروة العز تركز فكيف ولو عاينه يوم خيبر آينته فكيف ولو عاينته يوم خيبر بأرياقه قد رد أرمد أحورا وكفاه منها الماء حقا تفجرا زيادته يوم المزيد على الورى تبين إذا ما بالشفاءة يبرز ويوم لبدر فيه هتك عدائه فكل عزيز خاضع لعلائه ويوم
ويومئذ يبدو ويومئذ يبدو بحسن روائه حزام يرى للرسل زحام زحام يرى للرسل تحت لوائه و- يرى يرى با يرى
حزام يرى للرسل تحت لوائه زحام
زحام يرى للرسل تحت لوائه وكل نبي للورى متعزز باللواء باللواء متعزز
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شيغبا دكراتو a cikin wannan littafi mai albarka mai suna takhmisul al-qasaid al-wutiriya wanda ibn rushayd ya rubuta rahimahullah ta'ala wanda wannan darasi shi ne darasi na 27 da za mu tashi a farkon shafi na 53 a wannan yammaci na alhamis daya ga watan jumada thaniya hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan daya miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da fassara daidai da kuma fahimtar abin da yake daidai da kuma amfanuwa da abin da za mu karanta to hawa yau zai ci gaba da bayani akan yabo na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bayanin matsayi wanda Allah madaukakin sarki ya bashi da kuma bayani akan wani sashe na mu'ujizoji wato al-mu'jizat da Allah ta'ala yake baiwa manzanninsa domin ƙarfafa mabiyansu su yadda da su kuma su gasganta su to shi ne ya ci gaba da cewa faya nafsu kan taturi alayya wa ta'abafi ta tubi na haron thumma filai tankusi faya nafsu ya ke rayuwata nafsu ana yana nufin kansa mana ya ke rayuwata kam taɓari da dama kikan yi shishigi kikan ƙetare iyaka alayya a kai wata kuma da dama kike yin wasa wato a kaina to shi ne sai ya bayyana wannan tagawat da rayuwarsa take yi a kansa da kuma wasar da ita rayuwar take yi shi ne ce ta tubi na haron da rana sai ke ce kin tuba ke daina laifi ke daina aikin da allah ya hana thumma sannan daga baya tankufi fi lailin sai kuma ki walwale wannan tuba ne idan dare ya yi wato da rana ta ce ta tuba amma in dare ya yi kuma sai ta walwale wannan tubar sai ta ci gaba da sabon allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan menene ai ya zan wasa kenan kuma ya zan ɗagawa ya zan ƙetare iyaka ko? to shi ne ya ce kuma fakam zai yawa ma'ana da yawa ta halifi kike yin rantsuwa bilhashimi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana zai yawa kike rantsuwa saboda manzon Allah ba ana nufin wai tana rantsuwa da annabi ba ba shi yake nufi ba a yana nufin sau tari kikan yi rantsuwa biɗin nan ba sababiya ce ai bi sababil hashimi a dalilin annabi sallallahu alaihi sallama ba hashimi wanda ya fito daga cikin zuriyar banu hashim shi ne kikan yi rantsuwa ke ce keɗo alkawali na soyayya gare shi da kuma ɗa'a da kuma ƙaunarsa amma kuma daga baya watar fufi sai ke zo kuma kina aikin sabu arrafas arrafas shi ne duk wani abu wanda ba ya da kyau to abin da yake nufi a nan watar fufi ma'ana sai ki zo daga baya kuma kina ta abin da bai dace ba abin da ba daidai ba ko sai ce raja'i abin da aka ƙaunata bihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam fatan da nake a dalilin ziyartar da zai yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce allakatu na rataya wannan ƙaunattawa bihi ga annabi sallallahu alaihi sallama yawma mab'asi ranar da za a tashe ni a cikin kabari shine in samu shafa'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine fatana na yadda da ina aiki wanda Allah ya hana amma kuma a ƙarƙashin haka ina fatan Allah ta'ala idan ya tayar da ni to sai in samu shafa'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam idza qumtu lokacin da na tsayu bil auzari da zunubaina masu nauyin gaske jam'u wizrin kuma a wannan lokaci kadi hirtu fi amri na riga na rude na na na barkace na hirgita na dimauce fi amri akan al'amari na na tunanin kuma me zai biyowa baya na yi laifi kaza na yi laifi kaza na yi laifi kaza na yi laifi kaza a'a to amma saboda tunanin samun shafa'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama to shi yasa bai yanke tsammani ba faya ainu judi bid-dumu'i wa suhhiha ala faqdi nafsin qabla tahqiqi nujhiha yace faya ainu yake idaniyata ainu anan yana nufin idaniyarsa kamar yadda yace can faya nafsu to nan ma da yace faya ainu yana nufin ijiyarsa judi ki bayar da kyauta biddumu'i ta hanyar zubar da hawaye wannan ya'un ta gaba ainihin babu ta kuskure ne biddumu'i ta hanyar zubar da hawaye wasu hiha kuma ki kwarara wayannan hawayen su yi ta zuba ki sake su su yi ta zuba kake rowa to a kan me zaki wannan kuka sai ce ala faqdi nafsin saboda rashin wata irin rayuwa yana nufin rayuwarsa kuma rayuwar nan an rasa ta qabla tahqiqi kamin tabbatar da nujhiha cin nasararta wato kamin tabbatuwar cin nasararta ko abin da yake alkhairi gare ta sai ta halaka to yi kuka akan halakarta tudimul ma'asi kina dawwama akan ayyukan sabo min adama yudimu tudimul ma'asi kina dawwama akan ayyukan sabo fi masaha lokacin yammanta mana ke in yamma in yamma ta yi to sai ke ta aikin sabo wa subhiha haka kuma kina da wama akan sabon Allah a lokacin da gari ya waye sai ce rafali aduwi aduwi maƙiyana gaba ɗaya ko maƙiyina rasa ya tausaya li gare ni saboda halin da nake ci to hadda maƙiyina sai da ya tausaya ni sai da ya min rasayi min zunubi saboda tarin zunubaina wa ƙubuhiha kuma a dalilin munin zunuban saboda zunuban sun yi muni akwai wani hali da za ka shiga wanda har da makiyinka ba sai ya tausaya to irin wannan hali ne na shira amma fakaffartuha bil madhi fi shafi'i al hashr fakaffartuha sai na karkare wa'annan zunuban bil madhi a dalilin yabo ba dinnan ba sababiyya ce ma'ana bi sababil madhi a dalilin yabo na fi shafi'il hashri ga mai ceto a filin taro ko a lokacin tara jama'a shine alhashru tara al'ummomi da za a yi da sauran halittu a farfajiyar kiyama shi kira alhashru to mai ceton wannan taron na Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alfas bai da khala'ik Allah ya yi hukunci ya yi hisabi ɗan wuta a je da shi wuta da aljanna a je aljanna da shi to na karkare zunubai na a dalilin yabona da na yi ga mai ceto a lokacin taron jama'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam a sa'ati ke muna na aiki mana ke mugun aiki mara kyau faya nafsi ya ke rayuwata ama ana an tumsini wai har yanzu lokaci bai ba da zaki kyautata ki zamo cikin masu ihsani har yanzu lokaci bai yi ba ana alam ya'ni lillazina gashi na a ƙur'ani amanu an tafsha a ƙulubuhum li zikirillah to shine har yanzu lokaci bai yi ba watan hai ba watan yi ba ne watan hai wannan ya daure ta ake sai a yi fataha ga hababba ba kasara ba watan hai kuma ki hannu anil fi'lil qabih daga barin aikata aiki mai muni watan sani ba watan sani ba watan sani bi fathi sa kai ka karanta watan sani watan sani kuma ki jiyo daga mugun barin mugun aiki zuwa aikin kwarai ai lokaci yayi فبالدين والقول الصحيح تزيني فبالدين wato ga addini walƙaulis sahihi da kuma zance ingatacce ta zayyu ba ta zayyane ta zayyuni to ki zo ki ado da waɗanda abubuwa guda biyu na farko addini na biyu alƙaunin sahih su ne a dama addini magana ta ƙwarai duk wanda ya sa wa'annan rigunonin guda biyu to shi kenan ya yi abu ya yi ƙawa raja bittuka ƙaunin na ja ta wa'innan raja shi ma ka ba ta yi a sa'ali gaban jimin din nan ba sai an rubuta ya ya zawaidi ba saboda rajautu ake cewa idan za a hada shi da ta'u damir rajautu to tun da haka ne an zan rubuta shi alif kawai ake rubuta ba sai an rubuta ya ba raja ƙaumin wasu mutane sun yi fata bittuka a dalilin tsoron allansu najatan cin nasara kuma wa inna ni ni faƙirun minat takawa ni talaka ne dangane da sha'anin tsoron allah takawa amma wa fihi a cikin yabon annabi sallallahu alaihi wasallama gina faƙari akwai samun wadata ga talauci duk da wannan talaucin da nake da shi to ina da abin da zai wadatar da ni daga wannan talauci shi ne mi malihun nabi sallallahu alaihi wasallam yabon annabi sallallahu alaihi wasallam salamun ala man massa shatan ummi ma'badi salamun gaisuwa ta tabbata ala man massa shatan ummi ma'badi akan wannan da ya shafi akuya ko tunkiya ta wata mata da ake kira ummu ma'abadi wata mata ce da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da za su yi hijira suka biyo kusa ga kargenta suka nemi ta ɗan kawo musu wani abu na nono shaye ba ba ba ba ba nono ya rasulullah ce to baki da dabba ta ce to ga akuya nan ta bushe hantsar ta ma ta ta yakuni annabi ya ce zo min da ita sai aka kawo masa akuya din sai annabi ya shafi hantsar wannan akuya din shikenan sai ga nono kawai yana kwarara aka ɗauko ƙwariya sai da ta cika annabi ya sha shi da sauran mutanen da tare da shi suka koshi sannan kuma ƙwaryar ba ta ragu ba tana nan wadda take a cike to shi ne yake bayani ana ana kiranta da ummu ma'abadin fadarrat sai wannan hantsa ɗin fadarrat bi dar'in sai wannan shafan akuyar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadarrat sai ya kwararar da nono bidar'in ga hantsar wannan akuya din wanda wannan hantsa kana ya kasance qablu kamin annabi ya shafe shi ka jalmadi kamar busassan kankara ba komai amma annabi yana shafansa shikenan sai ga nono ya taru to wai gaisuwa ta tabbata ga wanda ya yi wannan aiki shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahya bani salmana ba'da tashahhudi zinu fadla kulli rusuli ma fadli ma fadli ahmadi yace wa ahya kuma sallama gaisuwa ta tabbata ga wannan da ya raya wani mutum bani salmana da a cikin ƙabilar bani salmana ba da tashahudi bayan ya bayar da shaida sai aka raya shi su banu salman wata ƙabila ce annabi ya kira su zuwa ga musulunci suka ce zuwa za su musulunta ba sai suka nuna wani bawan Allah da ya mutu cikinsu suka ce sai in annabi ya raya shi in ya raya shi to za su musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun yi alkawali in dai an raya shi za ku musulunta suka ce to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a sai wannan bawan Allah ya tashi shi ne sai suka yi kalmar shahada suka musulunta to gaisuwa ta tabbata ga wanda ya wannan aiki shi ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam zinu fadla kullum rusuli ku auna falalar dukkanin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala duk manzanninsa gaba ɗaya to ku auna falalarsu ma'a fadli ahmadi tare da falalar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk manzannin nan gaba ɗaya kaka ku tara falalar su wuri ɗaya sai ku ɗauku ta manzon Allah ku ɗora kowanne akan sikeli tarau fadlahu za ku ga fifikon annabi falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tamayyazu sai kun ga ya bambanta an fadlihim daga barin falalarsu ma'ana sai falalar manzon Allah ta rinjaye ta su salawatullahi salamu alaihi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya darajanta shi laqad sada majdan laqad haqiqa sada annabi ya ɗaukaka majdan wajen baiwa da girma lil ma'ali domin samun wasu darajoji manya fa'ajmala saboda haka annabi sallallahu alaihi sallama sai ya kyautatu wato darajojin sai suka sashi ya zamo mai kyau hissan wa ma'ana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ayana mulkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka kuma ya haɗu ya samu wani irin mulki wata irin sarauta wadda sarautar nan layu haddu ba a iya cewa ga iyakanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bashi fa aqbala saboda haka annabi kuma sallallahu alaihi wasallama sai ya fuskanto ilallahi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fi ta'atihi a cikin ɗa'arsa wata battala kuma ya koma zuwa ga Allah hakikanin komawa wata battal ilaihi tabtila to wannan shi ne sabanin sauran sarakuna da aka ba su matsayi da daraja su kan sai suka kau da kai daga ubangiji da shi annabi da Allah ya ba shi darajoji da matsayi da shugabanci sai wannan abin ya sa ya ƙara komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala zaka qadaruhu darajar manzon Allah ya tsalkaka girman annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsalkaka kai man wane ne za wane ne shi yuhazihi da zai gwada ka fada da manzon Allah fil'ula wajen darajoji wane ne shi a duniya wanda zai zo ya ce wai shi zai gwada kafada da kafada da darajar manzon Allah babu shi yubarizu wanda zai fito na fito da man wannan da lahul arshu al'arshin Allah ya buruzu sai da ta fito ga fili ta bayyana ya kanta shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana man amsa lahul arshu wanda al'arshi ta zamo lahu gare shi ya buruzu yana fitowa fili ga fili to wanda a haka ya za a ce ga wani ya zo ya yi kafaɗa da kafaɗa da shi ko ya yi fito na fito da shi wai shi ya nuna daraja ta ta yi ta kai irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi kai fa kullum ra'in in baka sani baka sani kowane irin mutum ya taqallabu yana jujjuyawa ne fi fadlihi a cikin falalar manzon Allah duk wanda haka yana da wata falala yana da wata daraja to karkashin inuwar falalar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam faman gairu wane ne waninsa tutulabu minhu shafa'atu da za a ce wai a nemi ceto daga gare shi ba annabi waye shi kan wani ya ma ƙarya ya ce zai cece ka ko za a nemi ceto wajen wani ƙarya ya maka shi ne ce faman gairuhu wane ne waninsa tutulabu minhu shafa'atu da za a ce wai za a je wajensa a nemi ceto kuma shi wannan ba annabi ba ne to babu shi wa alamu tutocin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama turkasu an kakkafa su fi zirwatil izzi a tsololuwar ɗaukaka can tsololuwar ɗaukaka ya tsallake baiti wa ma huwa illa matlabu wa ma huwa annabi bai zamo ba illa ba ce matlabu shine abin nema lil fada'il ga dukkanin wata falala zimamul ma'ali ya ce linzami na darajoji muƙallabu abin juyawa ne fiye da ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga hannayen annabi sallallahu alaihi wasallam fara ka duk wani linzami na ɗaukaka to ga hannayen manzon Allah yake in ya ga dama ya tsuke in ya ga dama ya sassauta wa a'lamu tutocin manzon Allah turkazu ana kakkafa su fi zirwatil izzi a tsololuwan daukaka sai ce fa kaifa ta'a'a lau'ayantahu da kaga zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai ido biyu da manzon Allah yawma khaybara ranar da aka yi gazwatu khaybar inda kai ido biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da qat haqiqa radda ya mayar da armada mai ciwon idanu ahwara ya mayar da shi yana gani ƙarara lafiya lau bi'ar yaƙi tare da miyonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne sai da na ali an zo za a ba shi tuta ba da lafiya annabi ya ce ina yake a je a zo da shi aka zo da shi annabi ya masa tofi sai idanunsa sun ka dawo garau kamar ba su saba wani ciwo ba sun ma fi gani yanzu sama gada sanda suke kamin su kamu da ciwo to wai da ka ga manzon Allah ranar ta ƙani radda armada yamma yadda armada mai ciwon idanu ahwara ya dawo mai gani sahihin gani idanu ne sun ka dawo farare kal bakin ma ya dawo bakin kirin bi aryaki a dalilin tofin da manzon Allah ta wadar da manzon Allah ya mishi wa kaffahu tafuna hannayensa kuma tafajjara suka dinga bubbugo min halma'u ruwa daga gare su hakan da gaske shine yace ziyadatu ƙarin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawmal mazidi ranar ƙari ita ce ranar kiyama alalwara to ƙarin zai zamo ne sama ga abin da Allah zai ba halittu gaba ɗaya duk wani abu da Allah zai ba halittu to akwai ɗoriyansa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce ta binu tana bayyana idza ma bi shafa'ati ita wannan ziyadar da za a ba manzon Allah ta binu za ta bayyana idza ma lokacin da ya buruzu manzon Allah zai fito ga fili bi shafa'ati saboda ba shi ceton halittu wa yawmul libadrin haka ina ma da a ce ka samu ganin manzon Allah ranar badar fihi a cikin wannan yini na badar hatku adai akwai keta mutuncin makiyansa su ne kafirai kaifa kullu azizin duk wani babba wani mai girma to khadi'un mai kaskanta ne li'ala'ihi game da darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ke jin kanshi shi wani abu ne to da ya hada darajojin manzon Allah sai zama wulakantacce wa yawma idhin a wannan rana ya budu annabi zai bayyana ranar kiyama kenan bi husni tare da kyawun ruwa'ihi fuskatai shine ruwa'ihi zihamun akwai wani irin cinkoso yura da ake gani lirrusul ga manzannin Allah tahta liwa'i can karkashin tutan manzon Allah wato su karan kansu manzannin to za su dinga cinkoso kowa na kokarin cewa ya ga cewa shi ba ya samu wannan daraja ne kaifa kullu nabi wa kullu nabi duk wani man annabi muta'azzizu mai neman ɗaukaka ne billewa ga tutan manzon Allah to da haka ba kowa ne ma ke samu ya shiga wannan tuta ba to hatta su kansu annabawa suna neman ƙarin ɗaukaka a yayin da suka ga sun samu kansu a ƙarƙashin wannan tuta ta daraja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan za mu kwana wani sati sai mu tashi lahu dhibu haqqan wal ghazalu takallama wa safru safa asna alaihi wa sallam zai dai ci gaba da bayani akan abin da ya shafi mu'jizoji na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ma annabi daraja da falala Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi da kuma siffantuwa da ɗabi'u nashi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh